بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin laraba uku ga wannan wata mai albarka watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 15 ga watan hudu shekara ta 2021 miladiya inda muke ci gaba a cikin karatun tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya daidai aya ta 15 yau za mu tashi aya ta goma sha shida mai Allah ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله من وليا ولا نصيرا
ولا يجدون ولا يجدون له ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حياد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
Allah maɗaukakin sarki ya ce kullun yanfa'akum al-firar in far kullun kullun lan yanfa'akum al-firar in farartum min al-qatl min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila qul kace musu ya ma'aikin Allah lan yanfa'akum al-firar in farartum gudu da tserewa a fagen daga ko wurin yaƙi da jihadi ba zai amfane ku ba ko da kun tsere ba zai kare ku ba minal mauti daga mutuwa awil qatl ko kisa wa idan la tumatta'una illa qalila shin koma kun gudu kun koma gida ai ba za ku rayu ba ku ji daɗin rayuwa illa qalila sai dan kaɗan daga cikin abin da Allah ya kaddara muku na rayuwa imana ko da kun gudu kun tsere ma mutuwa a fagen daga a wurin jihadi to ku sani hakan ba zai sa ku rayu ba ku yi tsawon rayuwa wata ran dai za ku zo ku mutu in ba ku mutu ba a fagen daga wurin jihadi da yaki za ku zo ku mutu a cikin gidajenku a cikin iyalinku a bisa gadajen kwana qul ka ce musu man dalladhi ya'simukum min Allah shin wane ne zai ba ku kariya daga Allah madaukakin sarki in arada bikum su'an idan Allah ya nufaci mummuna da ku aw arada bikum rahma ko Allah ya so ya ji kanku da rahmarsa wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira lalle ba za su taba samu wani kuma bayan Allah ba da zai kasance musu a matsayin waliyi mai jibanta al'amuransu wala nasiran ko mai taimako a gare su ba imana babu wani wanda zai ba su kariya daga Allah idan Allah ya so ya same su da mummuna ko da wani azaba ko da abin da ke kama da haka ko Allah ya so ya same su ya ni'imtar da su da rahamar shi kuma ba su da wani koma bayan Allah wanda zai jibanta al'amuran su ko kuma ya zamanto abin taimako a gare su qad ya'lam qad ya'lamu Allah قد يعلم الله المعوقين منكم للي ألا مدعوكين سركي تبت ياسا المعوقين المعوقين سوني ما سشقد دروني دكما شقد سورو أجكن زكاة ماس إيماني دومن سحنا سزوا جهاتي Allah ce tabbat ya san almu'awqin waɗanda suke ƙoƙarin tusa rauni da tsoro a cikin zukatan masu imani domin su hana su zuwa jihadi wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina kuma Allah ya riga ya san waɗanda suke ce ma ƴan uwansu munafikai halumma ilaina ku zo ku dawo a wurin mu kar ku fita jihadi kar ku tsaya filin daga a yakin ahzab tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala ya'tuna al-ba'sa illa qalil qalila to dama su munafikai ba sa zuwa wurin yaki ko jihadi illa qalilan sai kadan abinda ba a rasa ashihatan alaikum sukan yi haka saboda nuna rawa da tsananin bakin ciki a gare ku yana su ba za su fita jihadi tattare da ku bale su ba da himma da kwazo wurin a ga an yaƙi kafirci da kafirai a yaƙi mushrikai da shirkar da suke aikata za su yi muku rawwa himmasu za su yi muku rawwa kwazansu da takubbansu na ɗaukaka addinin musulunci shine kenan ashhatun alaikum fa idza jaa fa idza jaa al khawf idan kuma tsoro ya zo Allah ya kaddari gwagwarmaya yakin jihadi tsakanin ku masu imani da kafirai ra'aitahum yanzuruna ilaik zaka ga munafikai suna maka kallo irin kallon taduru a'yunuhum kalladhi yukhsha alaihi min al-maut idanun suna ta kai kawo suna zagayawa suna kewayawa kai ka ce mutunan da mutuwa ta lullube shi ne yana cikin magagin mutuwa fa idza dhahaba al-khawf yayin da tsoro ya kau ya tafiya shi aka kasance cikin aminci da kwanciyar hankali salakukum bi alsinatin hidadin ashihatan ala alkhair zaka ga sun fuskanto ku sun nufo ku da halissa masu kaifin gaske shine hidadin ashihatan ala alkhair domin kwaɗayin samun alkhairin da ke tattare da wannan duk sifofi ne na munafikai da Allah ke ba da labari lokacin da wannan ghazwatul ahzab ta faru tsakankanin manzon Allah da kafaran makka yamana su kafaran makka da suka zo suka zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a Madina gaba daya ga banu quraiba sun warware alkawali tsakaninsu da manzon Allah na cewa ba za su yaƙe shi ba za su ba su kariya ma yayin da yaƙi ya faru tsakaninsu da wasu abokanan adawarsu sai suka warware wannan alkawali sai zamanto ga mayaka a samansu kuma ga mayaka a ƙasansu banu quraiza sun saba alkawali kuma ga kafaran maka sun zagaye su sai Allah ke ba da siffan munafikai da yadda suka kasance a wannan yanayin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yahsabuna al-ahzab Allah ya ce yahsabuna al-ahzaba su munafikai suna tsammanin waɗannan ƙungiyoyin da suka zo don su yaƙi manzon Allah lam yadhhabu bi sirga suka tafi su wa in ya'ti al-ahzab idan ku waɗannan rundunar suka dawo don yaƙar annabi ya waddu lau annahum baduna fil ara zaka ga munafikai suna gurin ina ma da a ce ba a madina suke ba ƙauye suke tare da larabawan ƙauye yas'aluna an anba'ikum domin su dinga tambaya game da labarin matattanin madina mai ke faruwa da su suna jin tsoro yayin da wannan rundunar suka kafa maki ga manzon Allah da dai a ce ma wannan rundunar bisa tahi ba sun sake dawowa ne da munafakai sun burace a ce ma ba su zamana a garin madina a ƙauye suke ta yadda wannan fitanan ba za ta shafe su ba ba za a kashe su ba ba za a musu rauni ba sai dai su dinga tambayar ya labarin annabi da waɗannan mutanen yake shi ne yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum da a ce ma munafikan za su zo tare da ku su tsaya ma qatalu illa qalila to ba wanda za su yaki daga cikin su illa qalilan sai yan kadan daga cikin su sai Allah ya ce wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
نعم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما
نعم وعد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا مم.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakikan ya tattara a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam game da ku uswatun hasana kyakkyawan abun koyi kuna da bi ma'ana kuna da kyakkyawan abun koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cikin maganganunsa a cikin ayyukansa a cikin dukkanin manhajin shi na rayuwa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ابن جرير الطبري رحمه الله يكيتشو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي حقيقة يا كسنشي أغريكو غمد من زعل الله صلى الله عليه وسلم ككاوان أبن كوي أن تتأسوا به ويكوي دشي وتكونوا معه حيث كان وكسنشي تترد من زعل الله أدي إندي كسنشي ولا تتخلفوا عنه كدك زمنا كوكو كري كسنشي كنا ما سسابنش dalilai da dama na alkur'ani sun zo wanda ke nuna cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine abun koyi shi ya kamata ya kasance mamumuni madibi abin ya diba ya kwaikwaya ya bi manzon Allah cikin dukkanin ayyukansa da dukkanin maganganunsa da dukkanin kuma tsarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Allah ke cewa wa man yushaqiqa ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla ونصله جهنم وساءت مصيرا ونور الله كجوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ونور الله كجوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحب- يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأن آيوي دليلين بيّن أفي fili wanda suke nuna wajabcin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka ma hadisai sun zo masu yawan gaske masu nuna wajabci da dolin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya fitar a cikin ingantaccen littafin shi hadisin Aisha annabi ke cewa ma balu rijalin balagahum anni amrun tarakhastu fihi fakarihuhu wa tanazzahu anhu fa wallahi la ana a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khashya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yasa wasu mutane ne me ya samu wasu mazaje ne labari game da al'amari na ya isa gare su na cewa na sauƙaƙa game da al'amari kaza sai suka kasance suna kyaman wannan abin suna ƙoƙarin tsarkake kansu game da hakan dan saboda kiyaye addininsu annabi ya ce fa wallahi na rantse da Allah la'ana a'lamuhum billah ni ne mafi sanin su game da Allah na fi su sanin Allah wa ashadduhum lahu khashya kuma na fi su tsananin jin tsoron Allah kenan da abin da annabi ya ba ya muku umarni ya sauƙaƙa muku ku karɓi wannan sauƙin ku aikata abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka imamu ahmad ya fitar da hadisi a cikin muslim nasa da sanadi ingantacce an samura ta anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala daga samura daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace idza haddathtukum hadithan fala tazidunna alayya idan na labarta muku wani labari na hadisi na to kadda ku daɗa komi akan abin da na gaya muku ku ɗauki abin da na gaya muku ku yi aiki da shi haka imam hakim imamul hakim da tabarani bi sanadin sahih an ibn mas'ud marfu'an innahu laysa shay'un yuqarribukum ila aljannati illa wa qad amartukum bihi wa laysa shay'un yuqarribukum ila an-nar illa wa qad nahaytukum anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace babu wani abu da zai kusantar da ku zuwa gidan aljanna sai da na fore ku da ku yi shi babu wani abun da zai nisantar da ku game da gidan wuta sai da na yi kokarin hanin ku game da wannan abu sallallahu alaihi wa alihi wasallam da a cikin lafazi na imamu tabarani annabi ke cewa ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah ta'ala illa wa qad amartukum bi ban bar wani abu ba daga cikin abin da zai kusantar da kurin Allah madaukakin sarki face sai da na fure ku da yin wannan al'amarin ban bar wani abu ba wa ma taraktu shay'an yub'idukum 'an Allah ta'ala illa wa qad nahaytukum 'an ban bar wani abu ba da zai sa ku nisanta daga barin Allah madaukakin sarki face sai da na hane ku game da aikata wannan abu haka yazo a cikin siru a'lamun nuwala 'an ar-rabi'i qala yace sami'tu ash-shafi'iyya yaqul ناجي إمام الشافعي يناتيو إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كك غني أتكل للتافينا مغنى سابانا سنة منظن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولوا بها تكوي أيكي لسنة منظن الله ودعوا ما قلته كبر أبن دنين فديش ya ce idan kuka wata magana a cikin littafi na wannan magana ta saba da ta annabi sallallahu alaihi wasallama to ku ɗauki ta annabi ku yi aiki da ita ku yadda magana ta ni imamu shafi'i kaga magabata ma suna zabarar da al'umma akan su yi ruku da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada su yarda su gabatar da maganan wani komun matsayin shi da girman shi akan maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka yace naji imamu shafi'i ya kula yana cewa أي سماء تظل تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به إمام الشافعية وتسمى ذات إيا من إنوة وتقسى ذات إيا تأوكيني idan har na rawaici magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce kuma ni bin yi aiki da ita ba ai babu wata sama da za ta mai inuwa babu wata ƙasa da za ta iya ɗauka ta idan ya samu idan ya zamanto ina faɗan magana annabi kuma ni ina saba mata haka ya zo a cikin i'lamul muwaqqi'in qaulul imami ahmad magana ta imamu ahmad kama yarwi anhu abu abul harith لا يجوز الافتاء ولا لا يجوز الافتاء الا لرجل عالم بالكتاب والسنه امام احمد yace bai dace mutun yayi fatawa ba bai dace ga kowa ba yace abu halal ne ko abu haram ne ko yayi fatawa a addini sai mutunan da yake da cikakken sani game da littafin Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana abu hanifa rahimahullahu yaqul imam abu hanifa Allah ya ji kanshi yana cewa la yahillu li ahadin bai halatta ba ga kowane mutum daya an ya akuda bi qaulina ya dauki fatawan mu ko maganan mu ko maganan mu ma lam ya'rif ma'khadhuhu min alkitabi was sunna matukab bai san inda wannan magana take ba a cikin alqur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana al-imam malik yaqul shi kuma imam malik yana cewa as-sunnatu safinatu nuh sunna ita ce batan annabi no marraki baha naja duk wanda ya hauta ya tsira wa man takhallafa anha gharik wanda ko bai hauta ba to ya hallaka wannan kaga su ne maganganun magabata game da ruku da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan Allah ya ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara Allah kathira liman kana kenan ga duk wanda yake kauna haduwa da Allah ranar tashin alkiyama sannan kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kasance abun koyi duk mai imanin da yake tsammanin kyakkyawar haduwa da Allah gobe kiyama sannan mai imanin da yake yawan ambaton ubangiji a cikin bakin shi sannan Allah ya ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzab lokacin da masu imani suka ga al'ahzab wannan ƙungiyar da ta taso daga garin makka don ta yaƙe su su ‘yan madina lokacin da mummunai suka hango su suka tsinkayo su ga su can sun darga ko sun zo don yaƙarsu ƙalu haza ma wa adana allahu wa rasul sai suka ce wannan fa shi ne abin da allah da manzan shi suka yi mana alkawali wa sadaka allahu wa rasuluhu kuma allah da manzan shi sun yi gaskiya illa imanin wa taslima ganin kafaran maka sun dirka ko musu dan su yake su ba abin da ya dada musu sai imani da kuma miƙa wuya game da lamarin ubangiji yawana mummune lokacin da suka ga ga kafaran makka can al-ahzab sun dirka ko gaba ɗaya sun zo su yaƙi 'yan madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ganin su sai suka ce wannan shine abin da Allah ya mana alkawari da manzon shi cewa za mu shiga jarrabawa za mu shiga cikin takura da damuwa kuma ƙarshe dai nasara za ta kasance a kanmu mu za mu ci nasara kuma Allah da manzan shi sun yi gaskiya kafaran da dandazansu ba abin da ya daɗa masu imani sai dai daɗin imani da sallama ma umarnin Allah da sallama ma ƙaddara Allah Allah zai yi abin da ya ga dama da su ke sun sun yi imani da Allah sannan sun sallama ma ƙaddara Allah maɗaukakin sarki a kansu sai Allah ce minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alai lalle daga cikin mummunai rijalun akwai wasu mazajen da sadaku ma ahadullah alai sun gaskata abin da suka ɗauka na alkawali tsakankaninsu da ubangiji faminhum man qada nahbahu daga cikinsu akwai wanda ya cika gurin shi daga cikinsu akwai wanda har mutuwa ta same shi yana mai cika gurin shi wa minhum man yantazir daga cikinsu akwai masu nan suna jira suna daku dan su nuna abinda suka ɗauka na alkawali a filin daga a filin jihadi fi sabilillah wa ma baddalu tabdila basu canzawa basu canza abinda suka ɗauka na alkawali ba basu canza abinda suka ɗauka na himma ba da ƙwazo idan aka fita hilin yaki imam al-bukhari ya fitar da hadisi da muslim da nasa'i da tirmidhi da ahmad hadisin anas allah yarda da shi kale ce ghaba anni anas ibn nadr anas ibn nadr an qatada an qital badr anas yace ghaba ammi anas ko ghaba an ammi anas ibn nadr an qital badr anas ibn ibn nadr bai je yakin badar bi ma'ana ya zamna bai fita yakin badar faƙala sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ghibtu an awwal qitalin qataltal mushrikin lalle na zamna ban fita ba cikin farkon yakin da ka yaki mushrikai a cikin shi la in illahu la in illahu ashhadani qitalal mushrikina la yara la yara yanna Allahu ma asna' ya ce idan kuma Allah ya nuna mun wani yaƙi da zai faru tsakankanin ga da mushrikai to tabbat Allah zai ga abin da zan aikatawa a cikin filin shahadi bi ma'ana yayi nadama yace ban fita shahadin badar ba tare da kai ma'aikin Allah amma da wani jihadi zai zo nan gaba tabbat Allah zai ga abin da zan yi a filin shahadin nan falamma kana yawm uhud ranar uhud da ta zo yakin uhud in kashafa almuslimun sai musulmi suka watse kamar da kuka san abin da ya faru yakin Uhud yakin Uhud farkon shi da aka fara gwabzawa tsakankanin kafaran Makka da Annabi da sahabban shi nasara a karon farko tana hannun sahabban Annabi da manzon Allah kafare sun ji wahala har sun fara bada baya suna masu guduwa to akwai wasu ɗaiɗaikun mayaƙa wanda suka hi kowa ƙwarewa wurin iya harbi da kibiya sai annabi ya dakatar da su akan wani tudu ya ce ku tsaya nan kar ku sabka ko da za a mana ɗaukar ɗiyan shila ku zamna a nan kar ku sabka sai suka saba manzon Allah da suka ga alamun an fara cin nasara sai suka dinga dinga gangarawa akan wannan tudu suna gangarawa akan wannan tudu sai aka samu wani ɗaya daga cikin mayaka ƙwararre cikin yaƙi a wancan lokacin shi kafiri ne da ya ga wannan dama ya ga wannan turun sai ya kewayo da wani shashi na kafarai sai aka sa musulmi tsakiya kafaran da suke korada sai suka wayo wa'ancan kuma sai suka biyo bayan sai suka sa musulmi tsaka lokacin suna karkasa su suna suka su suna kashe wasu daga cikinsu saura sai suka tsere to lokacin da wannan sauran musulmi suka tsere qala sai wannan anas anas bin nadar yace allahumma inni a'tadiru ilayka mimma sana'a haula yace ya ubangiji ina kai hanzari na a wurinka game da abinda waɗannan mutanen suka aikata yana nihin masu imani abukan shi kenan wa abra'u ilayka mimma sana'a haula sannan na barranta na barranta a gare ka dangane da waɗannan dangane da abinda waɗannan mutanen suka aikata yana nihin mushrikai kenan da karkashe musulmi da suka yi thumma taqaddama sannan ya fuskanci kafirai fastaqbalahu sa'ad ibn mu'az ibn mu'az sa'ad ibn mu'az ya hadu da shi gashi nan shi kuma ya fuskanci kafirai faƙada sai ya ce ya sa'ad ibn mu'ad ya kai sa'ad ɗan mu'ad aljannatu wa rabbun nadar ya ce ga aljanna can ina mai rantsuwa da ubangijin nadar inni ajidu rihaha min duni uhud ina jin kamshin aljanna kusan dutsen uhud a wannan lokacin kuma dandazon arna suna ci qala sa'ad sai sa'ad ya ce fa mastata'tu ya rasulullahi ma ma ma ma sana'a فقال أنس سي أنس يتي فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف وطعنة برمح ورمية بسهم يتي باين يكي يا لفا sai muka same shi yana da bugu a jikin shi sama da bugu tamanin tsakanin sara da kibiya da suka da mashi da harbi da ɗiyan masu fawajannahu qad qutila yace sai muka same sa an kashe shi wa qad muthila bihi al-mushrikun mushrikai sun cakon kwana gawar shi fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi banani yace babu wanda ya san shi daga cikin mu sai yar uwar shi ta hanyar yatsin shi ta gane shi qala anas anas yace kunna nara aw nadhunnu anna hadhihi al-aya nazalat fihi wa fi ashbahihi anas yace lalle muna gani ko muna zaton wannan aya ta sabka ne akan shi da ire-iren masu kamar su wanda Allah ke cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا daga cikin mummunai akwai mazaje wanda suka gaskata alƙawarin da suka dokan mu Allah tabbat ko wanga Anas bin Nadr ya gaskata wannan alƙawari ba a je yakin Badar da shi yace idan aka zo wani yaki nan gaba da annabi da sahabban shi za su fita su yaki mushrikai in Allah zai ga abin da zan aikata wa a filin yaki kaga shi kadai ya tinkara arna lokacin da musulmi ke guduwa ya tunkari arna tsara suka yanayi har suka kashe shi suka gama da rayuwar shi ya gaskata alƙawarin da ya ɗauka ma Allah kuma Allah zai sa shi a gidan aljanna sannan Allah ce wa anzala alladhina zalamu ko wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim ko haka ne haka ne ko liya yawa liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim Allah ya kaddara yaki ne tsakankanin musulmi da mushrikai liyajzi as-sadiqina ko an sidqihim ko eh liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim domin Allah ya yi sakayya ga masu gaskiya da gaskiyarsu sai ya ce mi eh ويعذب المنافقين إن شاء سنة الله يأذب تد منافقي إن شاء إذن يقدام أو يتوب عليهم كوكما يكرب توبة سوغما دابن دسكا إيكتان منافقي إذن سكتوب سي الله يتي وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصي هكذا إن الله إن الله كان غفورا رحيما للي ألا يكسن شي غفورا من يوم غافراني ga duk wanda suka tuba suka koma gare shi rahiman kuma mai jin kai ne mai kuma rahama ne akan masu imani sai ce mi hmm waradda Allahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira sai Allah ya maida alladhina kafaru waɗannan da suka kafirce ma Allah kenan kafaran maka da suka zo su yaki manzon Allah sai Allah ya mayar da su da wannan bakin cikin nasu tattare da su lam yanalu khairan ba su samu alkhairi ko guda sun zo da nufin su gama da manzon Allah su yaki annabi su kashe sahabbai da annabi su gama da musulunci da musulmai sai Allah ya mayar da su tare da wannan bakin nasu bakin cikin nasu ba su samu alkhairi ko guda ba wa kafa Allahu al-mu'mina al-qital Allah ya isamma mummune wannan yakin sai Allah ya ce min wa kana Allahu qawiyan aziza sai Allah ya kasance qawiyan mai tsananin karfi ne azizan mabwayi ne babu abin da ke gagar shi subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa anzala alladhina zaharuhum min ahli al-kitabi min sayasin yanzu kenan ghazwatul ahzab ta kare kafaran makka sun zo da mummunan guri na su gama da annabi da sahabbai ba su samu wannan dama ba Allah ya karyar da su ta hanyar turo musu iska mai karfin gaske da turo mala'iku domin su kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yakin karshe suka tattara suka koma suka tafi su yanzu me ya saura kenan sai munafikai na garin Madina da suka warware alkawli tsakankanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga yanzu su a tunanin su kafaran nan da suka zo za su ci nasara a manzon Allah idan ko suka ci nasara a manzon Allah kaga su za su samu abin da suke so na buwaya da izza da dokaka sai zaman to sabanin haka ne kuma gashi sun warware alkawali tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafaran muka sun koma sun bada baya shine Allah ce wa anzala wa anzala alladhina zaharuhu sai Allah ya sabkar da waɗannan da suka ba annabi baya suka taimaki kafarai akan annabi min ahlil kitab daga cikin ahlul kitab yahudawa kenan min sayasihim sai Allah ya sabkar da su daga cikin ganuwa da inda suka buye suka labi a cikin gidaddajinsu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama da ghazwatul ahzab kafaran makka suka koma suka tafi su sai yanzu abin da ya saura munafikan ga cikin Madina banu Qurayza kenan da suka saba alkawli da su da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi tini ya an gama ghazwatul ahzab ta kare annabi ya dawo gida kamar da Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin Musnad nashi da sanadi ingantacce an Aisha da Aisha radiyallahu anha Allah ra'ayta qalat tace lamma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-khandaq lokacin da annabi ya dawo daga yakin khandaq ghazwatul ahzab ke wa wada'a as-silaha wa ihtasala sai ya aji makamin shi ya shiga yi wanka fa atahu jibril alaihi salam sai ga mala'ika jibril ya zo wurin shi wa ala ra'sihi ghibar ghibar akan mala'ika jibril akwai rawani qala sai yace da shi ko kuma hulla ta yaki قال سي ملائكه جبريل يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت الصلاه وقد وضعت الصلاه shin wai hakka aje makaminka ne fa wallahi ma wada'tuha sai ce wallahi ni iya yanzu ban aje makamina malaika jibril da zuwa isko manzo Allah har yayi wanka ya aje makamin shi yace kai har ka rige ka aje makaminka ne yace eh malaika jibril yace ma annabi iya yanzu mu bamu aje makamin ba ina roke da makamina ukhruj ilaihim don haka fita ka nihi banu kuraisa yaƙi bai ƙare ba nihi wa'annan yahudawan da suka saba muku alkawali qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa aina ina kenan zamu fuskanta qala ha huna sai mala'ika jibril ya ce mishi wannan wurin fa ashara ila banu quraiza sai ya nuna mishi yahudawan banu quraiza wanda suka saba musu alkawali fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga yahudawan banu quraiza domin a yake su وفي رواية أشموة رواية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زال الله تيرا أمتش على صبت أغريش لما فرغ من الأحزاب yayin da ya gama da yakin ahzab yakin khandaq kenan dakhala al-muqtasal li yaftasila sai ya shiga mawanka magewaya domin yayi wanka faja jibrilu alaihi salam sai ga mala'ika jibril alaihi salam ya zo fa qala sai ya ce da manzon Allah a waƙad wada'atumus silaha shin wai ku hakkun aje makamman ku ne ma wada'na aslihatana ba'd yace mu kan mala'iku iya yanzu bamu aje makamman mu ba in had ila bani quraiza dan haka annabi ta shika ne yahudawan bani quraiza fa qalat aisha aisha ta ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ka'anni anzuru ila jibril alaihi salam min khilalil babi wa qad asaba ra'sahu min al-ghiba yace kai ka ce ina ganin jibril ta huda kofa kai ka ce ga jibril can ina ganin shi ta huda kofa ya nade kansa فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنفر الناس a wannan lokacin annabi ya fito ya zabar da mutane ya shugabantar musu Ali ibn Abi Talib ya bashi tutar yaki wa sara bil muhajirin wal ansar hatta nazala hatta nazala ala bi'rin min ba'i min ma'i bani quraiza min min min abari bani quraiza Ali ibn Abi Talib bai gushe ba yana tafiya har sai da ya sabka da mutane a daidai wata rijiya daga cikin rijiyoyin banu ƙwareza min nahiyati amwalihim wadda take dab da dukiyoyinsu yuqalu lahu anna wurin ana ce masa anna kama zakar ibn hisham kama da ibn hisham ya ambaci labarin wastakhlafa ala almadinati abdullah ibn ibn ummi maktum sannan annabi ya khalifantar da abdullah ibn ummi maktum a garin madina haka imamu imamu muslim ya fitar da hadisi a cikin sahihin littafin shi daga abdullahi bin amr radiyallahu anhu Allah ya dada shi qala yake cewa na da fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman sarafa anil ahzab annabi yayi shela yayi yi kuwa a cikin ranar da aka kare ghazwatul ahzab qala yace la la yusalliyanna ahadun adh-dhuhra illa fi bani quraish kaddayan ku ya kuskure ya salla azhar sai ya je garin Banu Qurayza wa rawal Bukhari fi lafzihi haka Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin da lafazin sa annabi ya ce la yusalli yanna ahadun al-asr kaddayan ku ya kuskure ya salla al-asr qala fatakhawwafa an-nasu fawta al-waqt fasallu duna Bani Qurayza wasu bangaren mutanen suka ji tsoro na fitan lokacin sallah suka yi sallar la'asar kafin su je banu quraiza wa qala akharuna wasu kasan na mutane suka ce la nusalli ba za mu taba yin sallah ba illa haythu amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai dai inda annabi ya ce mu je mu sallah wa in fata alwaqtu huda ko lokacin ya fata qala fa ma ana fa wahidan min alfariqain annabi ya ji hakan amma bai ce ma kowa daga cikin su komai ba kuma annabi da ya zo a cikin wannan riwaya yayye kuwa cikin sahabbai ya ce kaɗai daga cikin ku ya kuskure ya sallar la'asar sai ya je garin banu kwarais suka ɗauki makamansu da kayan yakinsu suka fuskanci hanya za su je banu kwarais suna kan hanya lokaci ya ƙure musu la'asar ta yi har rana ta kusa faɗuwa wasu daga cikin sahabbai suka ce a'a mu za mu tsaya mu sallar la'asar dan mun fahimci magana annabi abin da yake nufi mu yi sauri wai ba mu bar sallah ta fita a cikin lokacin ta wasu suka ce mu kam ba za mu taɓa yin sallah ba a inda annabi ya ce a yi sallah ba annabi ce sai an je banu kureza don haka mu ko da rana za ta faɗuwa ba za mu kuskuro mu yi la'asar ba sai mun je ganin banu kureza haka ko suka yi wani bangare suka tsaya suka yi sallar la'asar wani bangaren suka ki su yi sallah sai da rana ta faɗi bayan faɗuwar ta suka yi sallar la'asar suka zo suka labarta mu annabi annabi ya ji bai ce ma kowa daga cikinsu komai ba kenan kowa ya yi ishtihadin shi ya yi ƙoƙarin shi ba wanda ya kuskure a cikinsu wasu sun fahimci annabi na nihin su yi sauri ne amma kar su bari sallah lokacin ta fita ya ka suka yi sallah wasu kuma suka fahimci a'a annabi ce yayi kar ayi la'asar sai an je can dan haka mu ba za mu yi sallah ba sai mun je can ko da kura na za ta faɗi annabi kuma ya ji haka ba wanda ya ma faɗa daga cikin su wanda ke nuna sun yi ijtihadi kuma kowanne ɗaya daga cikin su yana da ladan ijtihadi daga ciki imam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala an ban manta ba yace amma kai mai shurare kai ka san daga cikin bin waye hi kusa da gaskiya so suka yi kusa da gaskiya wanda suka yi sallah cikin lokacin ta saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yana abin nihi suka ce annabi yana nihin ai tsurin gaskiya ne kar ku yarda da asar ta muku sai can garin shi yasa da suka ga rana za ta faduwa suka ce nahin annabi mai sauri ne ba wai mu bar sallah ta fita a cikin lokacin ta da ka sai suka yi sallah kenan waɗannan sun fi kusa da gaskiya duk da ba su yi kuskure ba ina fatan mun gane sai Allah ya ce wa qadara fi qulubihim ar-ru'b sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan banu qurayza yahudawa kenan fariqan taqtulun wani kaso daga cikin su kuka kashe su wa ta'siruna fariqa wani kasan daga cikin su kuka rike su a matsayin bayu wa aurathakum ardahum Allah ya gadar muku da kasar su wa diyarahum da gijajen su wa amwalahum da dukiyoyinsu wa ardan lam tata'uha da wata ƙasar da iya yanzu ba ku shiga taka ta ba wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira lalle Allah ya kasance akan komai shi mai iko ne sai Allah ya ce يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما
Allah ya ce bayan ya gama bayanin yadda ƙarshen banu ƙwaraiza ya yi wanda suka saba ma manzan Allah a ƙarshe Allah ya ba annabi iko a kansu aka ji aka lallasa su aka yaƙe su suka fito da kansu kusan annabi ya fi kwana ashirin yana zagaye da banu ƙwaraiza ba shiga ba fita har abincin da ke wurinsu ya ƙare suka sallama suka miƙa wuya suka ba da kansu annabi ya tambayi sa'ad bin bin mu'az yace me ya kamata a yi da su sa'ad yace abin da ya kamata a yi da su duk wani mayaki daga cikin su a kashe shi matan su da ƴaƴan su a rike su a matsayin bayu annabi yace hakikan kai hukunci akan su irin hukuncin da Allah yayi akan su a can saman sammai guda bakwai haka aka kama su da ɗaya ɗaya kusan sun kai mutum 700 na Yahudawa ana sare kansu ana kashe sai da aka kare su kakaf ƴaƴansu da matayansu dukiyansu aka rike su a matsayin ganima akan musulmi da musulunci gaba ɗaya bayan shi Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi qul li azwajika ce ma matayanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya idan ya kasance ku rayuwar duniya kuke so wa zinataha da adan rayuwar duniya fata'alaina ku zo umatti'ukunna in muku kyauta ta musamman mai faranta rai wa usarrihkunna sara'an jamila sannan in sake ku saki mafi kyawun saki wa in kunna turid wa in kun wa in kuntunna turidna Allah wa rasula amma idan ya kasance kuna nufin Allah ne Allah kuke so wa rasulahu da manzon shi wa daral akhirah da gidan lahira da abinda Allah ya tanadi ga wanda suka yi aiki mai kyau fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima to lalle Allah madaukakin sarki ya yi tanadi ga duk wadda ta kyautata daga cikinku ajiran na lada aziman mai girman gaske wannan aya ta sabko ne akan matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu malamai suka ce sababin sabkata shine matan annabi suka taru akan shi suna neman ya dada musu a cikin kudin cefa ne suna neman a dada musu a sabanta musu a jiyar da su dadi irin yadda sauran mutane suke jin dadi shi ne Allah ya ce ma annabin shi ce ma matayen nan naka da suke neman haka a wurinka in dai rayuwar duniya kuke so da adanta to ku zo in muku kyauta annabi ya ba su kyauta ta musamman sannan ya musu saki-saki mai kyau wani malamai suka ce ashe abin da ke da kyau a yayin da mutum ya so sakin matar shi saboda wata matsala ta faru tsakanin shi da ita to ya mata kyauta kafin ya sake ta shi ne mata'akin nan wa mati'ukunna in muku kyauta wa usarrihukunna sarahan jamila sannan in sake ku saki mai kyau da babu aibatawa a cikin shi in kunna turidna Allah wa rasulu in ko Allah kuke so da manzan shi da gidan lahira to ku sani duk wadda ta kyautata daga cikin ku Allah ya mata tanadi na lada mai girman gaske wasu malaman suka ce ta sabka ne da wasu shashi daga cikin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda suke munana mu'amala tsakankanin su da shi sai Allah ya ce
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعددنا لها رزقا قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Allah ya ce ya nisa annabi ya kuma tayin wannan annabin mai girma man ya'ti min kunna bi fahisha duk wanda ta zakke ma fahisha daga cikin ku wasu malamai suka ce abinda ake nihi da fahisha nan munanan halaye da ɗabi'u wanda ba su dace ba na sabawa da kangare ma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam mubayyinatan wadda ta zema ta jema alfahisha mubayyina a hili yudha'af laha al'azabu dhi'fain za a linka mata azaba linki biyu wa kana zalika ala Allah yasira lalle yin hakan akan Allah abu ne mai sauki wa man yaqnutu minkunna duk wanda ko ta tsaya ta dimanci yin da'a ga Allah lillahi ga Allah wa rasulihi ga manzon shi wa ta'mal salihan sannan ta aikata aiki nagari nu'tiha ajraha marratayn to za mu ba ta ladan ta kashi biyu wa atanna laha rizqan karima sannan za mu mata tanadin arziki shine gina aljanna kariman mai karamci ya nisa annabi ya kuma ta yin wannan annabi lastunna ka ahadin minan nisa kufa ba ku kama da sauran ɗaiɗaikun matayen mutane in taqaytunna idan kun ji tsoron Allah fala takhda'na bil qawl dan haka kada ku dinga yin magana da zata jawo hankalin namiji fala takhda'na bil qawl malamai suka ce shine yin magana siririya ko kuma yin kinaya da kwarkwasa a cikin zance domin daga hankalin 'ya'ya maza shi Allah ya ce ku ji tsoron Allah فلا تخضعن بالقول kada ku dinga yin sirarren zance fayatma alladhi fi qalbihi marad sai wanda ke da rishin lafiya na zina da lalaci yayi kwaɗayi game da al'amarin wa kunna qawlan ma'rufa idan har za ku faɗi zance ko ku yi magana to ku faɗi magana bil ma'ruf magana wadda ta dace da shari'ar musulunci magana wadda ta dace da hankali da dattijantaka wa qarna fi buyutikunna ku dawwama a cikin gidajenku ku zamna a ciki wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kada ku dinga fita irin fita na matayen jahilai na farko matayen jahiliya na farko wa aqimna as-sala sannan ku tsaida sallah wa atina zakata sannan ku bada zakka wa ati'na Allah wa rasula ku yi biyayya ga Allah da manzon shi innama yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijs lalle Allah yayi haka ne domin ya tafiyan muku da datti ahalal baiti ya ku iyalin wannan babban gida wa yutahhirakum tathira kuma Allah ya tsarkake ku matukar tsarkakewa واذكرن ما يتلى في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا wannan ayoyi idan kuka nura da su za ku suna ɗauke da muhimman saƙo zuwa ga matayen manzan Allah wanda idan aka ce matayen manzan Allah an fuskance su da wanga zancen to wasu wanda ba matan manzan Allah ba za su shiga ƙarƙashin wannan zancen min babi aula su ya fi cancanta su shiga ƙarƙashin wannan zancen na farko Allah ya ce duk wanda ta zake mafahisha daga cikin matan manzan Allah to idan za a azabtar da ita za a mata linkin bin wadda ba ita ba idan ta aikata haka haka idan ɗaya daga cikinsu ta aikata aikin alkhairi to za a ba ta lada linkin biyu wadda in wata wadda ba matar annabi ba ta yi haka ina fata mun gane sannan Allah maɗaukakin sarki ya fori matayen annabi da cewa su kasance masu jin tsoron Allah kar su kasance daga cikin masu yin zancen da zai daga hankalin mazan da ba nasu wanda ke nuna kaga irin zance da yin siririyar murya domin daga hankalin maza zance ne wanda bai dace da shari'a ina fatan mun gane bai dace ga mata ba ko maza idan za su zance da junansu irin macen da ba muharramaka ba ka dinga siranta zance kana adin shi domin ka ɗaga mata shawarta ko kuma ita domin ta ɗaga maka sha'awarka irin wannan zancen bai dace ina fatan mun gane haramun ne mace ta rika siranta magana ta domin ta ɗauki hankalin mazaje wanda yau idan kuka nura duk wani abin da za a yi domin kasuwanci domin neman kuɗi ko jan hankalin maza za a yi amfani da lafazi ko kalma ta mace domin a shan hankalin mutane kuma a zayyana sautin a yi shi ɗan siriri mai daɗi don jan hankalin maza shi ina fatan mun gane shi yasa wasu wurare irin manya-manyan masana'anta domin jan hankalin maza su iya aji mafi kyawun mata a ciki domin su ja hankalin maza su musu kwalkwasa su musu zance mai daɗi har su sa su sayi abin jikka goma wanda kima shi ba tauci jikka biyu ba kuma zai su iya sayi saboda za su iya za su jan hankalinsu ta hanyar zance da abin da ke kama da haka haka ko cikin kafafen yada labarai yau labarun duniya duka za ka ga akwai kaso na mata mai yawa a ciki labaru na kafa ta kallo irin tele haka labaru sai an ade mace iya adewa sai ya aje ta domin ta ba mutane labari rabin abin da ake so ku kalle ta ta ja hankalin ku ba wai labarin da take ba da ina fatan mun gane shi yasa siran ta zance bai dace sannan ayat tana ayoyin suna dauke da hukuncin asali akan abin da shafi mata su zamna gida ba abin da yafi dacewa da ƴa mata kamar ta zamna a cikin gidansu kar ta dinga sayayya tana shigayya tsakankaninta da maza ina fata mun gane sitiran mace kwalliyan mace mutuncinta da ɗaukaka ta ya zanto tana cikin gidanta ta kula da tarbiyyar ‘ya'yanta ta kula da haƙƙin mijinta ta kula da gyaran gidanta ba laifi idan bukata ta kama ta a fita a fita irin gaisuwar rasuwa irin ziyarar iyaye da dangi makusanta irin ziyarar makwabta zuwa wurin sabga suna ko aure in ta kama amma har in za a fitan to a fita kamar yadda shari'a ta fice a fita a fita cikin kayan musulunci hijabi kammalalle da zai rufe gaba ɗayan jikinta ta yi ƙoƙarin sa gilafin da zai rufe kyawun fuskanta ina fatan mun gane duk wani abin da ke fitila ne zai iya jawo hankalin maza su kalle ta ta nisance shi har ta je wurin inda za ta ta damu ina fatan mun gane wannan kuma zai nuna mana irin kuskuren da ake fama da shi a yau amma tayan musulmi bal ma ahlus sunna in za su fita gari za ka yi mamakin su wannan ma shi ke dauke da ustaza shi wasu mutu suna yau ta rangada ado ta cafka ado na dauke da ita suna yau wanda kaga hakan bai dace za ta jawo hankalin mutane zuwa ga dibinta ban ma wasu daga cikin wawaye su yake a gama ta tashi a ga kyawunta wanda kaga hakan bai dace ba kuma ba hankali bane ina fatan mun gane shi yasa kenan in za a fita a fita bisa ga wajahin da shari'a ta ce a fita a rihe jiki kada a sa turare kar a yi abin da zai jawo hankalin wasu maza su kalle ta wanda ba mazajenta ba wanda kuma ba muharramanta ina fatan mun gane amma yau ka duba irin tarbiyyar 'ya'yan musulmi yau mata su ne gaba-gaba suna cincirindo tare da maza wurin neman abin duniya a kasuwa su ne a tasha su ne likitoci su ne menene su ne a daji su ne wurin duka ko ina yanzu mata sun shiga gaba-gaba shi yasa kaga kusan yanzu galiban su ba su da kima ko mutunci a idan mutane kashe likita kai kallon mamaki a ce yau mace tana gadi ita da wani namijin da ba muharramanta ba a ɗaki guda kuma kaga ai ba gilafi da niqabi za ta saba ko za ta sa su za ta sa irin yan rigan nan tasu ta yan likita ta cabka ado ta yi zamne ga shi ga ita kujera da kujera kai ko da shi ne shugaban waliyai zai iya fada cikin kuskure ko ba gaskiya ba annabi ya hana mutum ya keɓance sai shi sai mace haramun ne saboda na ukun ku shaidan ne zai iya hada ku a cikin fa'isha to ya za a yi kasance sai kai sai mace kuna zamna wai gaji kuke kaga wannan bai dace kwata-kwata wannan ba hankali ba ne ina fata mun gane ko ya zamanto a aje mace a wurin da inda ya kamata a kawo mataye ko maza inda inda ya kamata a kawo maza sai ya aje macen a inda ya kamata kuma a kawo mata sai ya aje namijin ƴaƴan musulmi ne zaka ga babanta mai hali ne gidansu babu laifi za a ci a sha a huta ba su da ragowa ta kowace fuska amma tana cinciron da sai ta nemi aiki ta fata ta yi likitanci da za ta samu kudaden kashewa tare da ba ta da bukatar yin haka suna da wadata don mi za ta fita ta yi aiki amma in babu wadata babu hali babu wanda zai iya tallafa muku kula cikin kaskancin rayuwa sai a je a nemi aiki amma a kiyaye haƙoƙin shari'a dan ba a saba ma Allah dan a samu rayuwar duniya ina fata mun gane in dama akwai aji ayi aiki ta kama dole babu mai tallafa muku sai aje a kama kuma hakan ba zai halatta miki abin da Allah ya haramta ba aiki bai halatta maka abin da Allah ya haramta ina fata mun gane yawwa kenan bai halatta ba mace ta fita ta je neman aiki yayin da ba bukatar ta nemi aiki watan ma da mijinta shi ke fafutuka a kanka ya fita dan ita da sahi ya fita da marice ya je daji ya wahala ya je bulaguro don kiyaye rayuwarta amma duk da haka ta fita ta ta wurin aiki to mi take ne mi tarrasa ta ci ta sha ga rayuwar aure da mijinta ya biya mata bukata me take nema da za ta shi har ta je wurin aiki tana saba ma Allah madaukakin sarki nawa ne zaka ga ayyan musulmi an aje tsoron fasima mata yi liga su je su yi fadace-fadacen su yan argila yan kwaya a yi bige-bige su yi aksidan su bada su ji ciwo da zo ta yi tsaye tana musu fasima me kai rashin mutunci kama wannan katta su je su yi lalata su wasu ma ba su sallah ba su hawaye allah ba a ka aji miki su gaban kina musu fasima kina gyaggyara musu kina kama kahun su kina kama jikin su suna warin giya wasu suna warin kwaya ana musu magani maimakon a sa namiji irin su ya kula da su kuma a iya a san sai a sa mace a madadin su Allah ke shi mu kare kenan kaga fita ga ya mace in dai ba bukata ba ko da ruwa ta sa fita bai dace kuma har in za a fita to an tashi fita ai fita wadda ta dace da shari'ar musulunci sai Allah ya ce wazkurna ma yutla fi Allah ce wa kurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikma ya kuma tayan annabi ku tuna abinda ake karantawa fi buyutikunna a cikin dakunan ku min ayatin lahi na daga cikin ayoyin Allah shine alqur'ani mai girma wal hikma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama inna Allah kana latifan khabira lalle Allah ya kasance latifan mai tausayi ne khabiran mai labarin duk abin da ke faruwa ina ga lokacin tsayawar mu yayi nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah samu samu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da haka Allah ya fi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi